إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara hadurin mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 26 ga wata na safar hijira shekarar 1442 wanda ya dace da sha uku ga watan goma shekarar 2020 yau insha Allah za mu yi darasi na 43 cikin littafin bulugun mara na hajjibin hajjar asirari darasinmu na ƙarshe darasinmu ke na 42 mun zo ƙarshen bayani na wanda ya riski raka'a ɗaya ta sallar juma'a ya gama mata ta sallar shi ta cika wanda dai wannan hadisi ya tabbata ya tabbatar da samun raka'a ɗaya ta juma'a samun sallar juma'a ne kullum sai ka ci ko ta biyu kuma akwai ruwa ta bin masa'ud sai da nan ma mafahimin hadisin kenan ka samu ƙasar haka ba samu sai juma'a ba akwai ruwa ta bin masa'ud iya bayani kan wanda ya zo ya samu ya samu raka a ɗaya ba ta juma'a kurin ya salla raka a hudu kai tsaye ta koma a zuwa ba sai ya sallama yawa ya kurin zai kawo a zuwa kurin sallar shi yanzu ta koma a zuwa shi ne bayanin mana ƙarshe sai kuma cikin bayani na yi bayanin wannan hadisi wanda imam malik ke hujja da shi na ƙarancin inganta sallar juma'a samun mutum goma sha biyu hujja da wancan hadisi da annan sallar salama yana hudu ba aka bar shi a tsaye aka watse aka tsaye wajen mai abinci to wannan shine asalin mutum goma sha biyar da bata aka samu a bayan shi to kan wannan ne kenan malikiya da ina ga hanafa da suka hujjar kenan in dai ba kasar haka ba juma'a ba shi kadai ba juma'a ba ce ba kuma sai mutum arba'in ma kai a takaici duk da malaman hadisi mai yawa suna kan cewa wannan ba maganar sharaɗi na yi ta kai sha biyu kurin wani abu ne wa kana wanda a nan ba sha biyu da aka ba yi kuma bayanin da na kawo na maganar asalin da ana shalla juma'a daga ba a yi hudu ba dalilin haka ne aka da sai an yi hudu ba tufa a yi juma'a da da farko kenan hudu ba ake yi bayan sallah shi ya sa kenan suka watsi suka sai suka bar shi a don su sallah sun tsari nan kaga yana rage zargi na magana watse wasu to la gaskiyar magana bincike da ne kan sinadin hadisin bayan musulmi ko mu'zal ne iya da matsalar hadisin gaskiya wanda ya kawo wannan labarin na ana yin huduba ana yin juma'a kayan huduba daga baya ta sauya ruwaye duka ta zo dai gaskiya bincike ne dai babu hanya madogara ba kwara ba za a kawo hujja da ta haka shin ya wakana na ana yin juma'a daga baya hudu ba Allahu a'lam hadisin da zamu tashi yau insha Allah hadisin Jabir bin Samura ruwaya wacce nan akwai cikin abu dawud ya kasa cikin murasir kuma dai tana da magana da gaskiya ba ta da wani guda fara ba dan ba akwai magana inganci ne ba ta da shi ba da manta tafsir suna kawo magana hadisin da za mu hara a yau yace wa an jabir bin samura radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم جابر بن سمرة كبار الأبار شوى النبي صلى الله عليه وسلم ينا هدوبا أسعي كما يزمنا كما يتاشي هدوبا أسعي nan labari ne samun wasu na ce annabi yana hudu ba zaune shi ne ce a ga yadda yake hudu ba shi yana yin ta a tsaye kina ya fara a tsaye ya zamuna kuma ya dan tashi ya wata hudu ba ya ce faman nan ba aka annan kan da ya fito zalisa da karkazar duk wanda ya baka labarin wanda annabi yana sallar a zamani ya ma karya a tsaye yake hudu ba a tsaye yake yin hudu ba bai zama wanda ya baka labarin yana yin hudu ba a zamani ya yi karya hatsi yake yin ba a zamana ba na abin da ya turi kenan yin hudu ba a zamani duk nan suna ga cewa an haka yi ba a cewa juma'a amma gaskiya iya daga cikin ka'ida da hudu ba a yi ta a tsaye wani ko liman ya kasa ba a cewa don yin karɓar mu sai ba in na samu hudu ba wannan asali kenan wanda ganin ake maganar cewa mas'alar dogara sanda a cikin halin huduba malamai suna da manganu kan mas'alar ibn qayyim rahimahullah shi ya kawo cewa abin da yake magana dan akwai masu ganin liman zai rike takobi idan yana huduba wa alama ce ta matsayin musulunci ya tsaya da takobi yayin karin wannan ce asali ma ba a samu ba manzo Allah bayan munbari na dogara sanda sanda aka samu ya tabbata annabi sallallahu alaihi yana dogara sanda iya tsayuwar sanda a cikin huduba duk da wasu amma sun kasa layin layin magana bid'a amma gaskiyar magana ya tabbata annabi ya rike sanda a huduba ba iya cewa bid'a ce gaskiyar magana dan amma ta bid'a abin annabi ba ko da bai ba bayan munbari ba bai zama bid'a kuma a yanzu akwai malaman sunna yin sanda su cika su rike su dogara sanda kuma malaman sunna wanda kuma da hujja ba dogara ka kwara ko da wajen ce bid'a ce gaskiya ba ta hujja ka kwara da za a mai da abin bid'a bayan ya tabbata manzo Allah yayi a ta ibn qayyim kin shi ya magana ne raddi ga masu cewa annabi ya rike takobi da ka abin da aka samu ma kafin ya rike yayi minbari abin da aka samu yana dogara sunna kenan lokacin da limai bukaci sanda ya dogara wasu ma ko da minbarin suna dogara sanda tana cikin abin da ya tabbata da manzo Allah yayi gaskiya magana sai wannan hadisi na gaba ya ce wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza khatab ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munzur jaysh يقول سبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة فترواية وكذلة في النار رواية سعيد wannan abin da yake ruwayar jabir bin abdullah ke bada labari cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan hada halin nan kenan ya kasance kenan idan yana huduba ihman rata ainihu idan shi yana ja wa ala sautu iya daga murya sama washtar daga zama hushin shi iya hushi ya ce wannan da yake sufata da annabi yake daga murya iya magana in sa mutane gaba a hudu ba ka annahu min zurjai shi ya kula sabbakon musa kamar kwamanda na sojina ya sa sojina gaba iya ba su labarin ga abokan gaba sun muku sammako ko sun zo ga bakan gaba sun mutu ga sun lamarce aka kama ku hari yadda komanda yake tsaya ya zamura da sojina ya motsa musu ya motsa musu mana zuciya shirya kina haka yake yin hudu ba ba kullum kamar ya karanta ana mai da kitab kamar karatu kamar kira ba haka yake hudu ba iya huduba kamar iya mazabar da mutane yace kamar ka sojoji a gaban shi ya ba su umarni ya ba su komandama haka yake yin huduba shi Allah ranar juma'a kenan yana daga murya idan shi ya ja ta ta maki kamar idan idan shi ma ja yake canza daga murya ya zabar da mutane wanda ba a yi barci ba wannan halin shi idan yana hudu ba a ranar juma'a me yasa ba ku kaman yanda komanda ke mutane so iya cewa mana abokan hari abokan gaba sun kama hari sai shi sabahu ga abokan gaba sun kama hari sai ko sun musafin sun kama hari marice kamar yasa kenan sojina gaba mayaka iya musu wannan magana iya musu magana kuma a hudu ba shi iya ce amma ba'adu bayan kenan hamdala kaddama da yake iya ce amma ba'adu فإن خير الحديث كتاب الله هي المغنى لتايم الله قال فوق ما يتاع باب ولو تهيدا وخير الحدي هي الكرم تروى وشري سوا حدي محمد كرم تروى وشري محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور من شر الأمر دون الأمر قوة شر محدثاتها كالكريم mai sharin al'amuran bida ba kalmar namari bace ba ce mai sharin al'amuran ce mursatuwa kirkire ta haka ce wa kulle bida'atun dalala dukkan kirkire shi ne bida'a da fasada dukkan kirkire fata ne wa kulle dalala finar kafasan gabanin sa'i dukkan kuma fata ƙarshen shi gidan wuta yan wa hudu ba mai aka cewa bid'a sharrinta ba karami bane da mai hadarinta shi yanzu mai samun Allah mai zina mai shan giya mai karya iya abin iya koyewa bai so ma a shi kuma iya yi abin iya damun shi da yawa an nuna mutum saɓin Allah amma abin damun shi yake bai so a sani kuma nima ke bari amma haɗa ɗan bid'a shi yake da nutsuwa da shi iya kuka har kuka ga da iyayi da iyayi iya ibadar Allah da ta shi dukiyar shi a lokacin shi iyayi bautar Allah yake shi na bai alamatu ba kuma zai iski Allah cikin mugun hali shi saba Allah da babba a saba Allah da ba karami ba ko mutum zai iski Allah da shi ko a kare ka ba wannan shi ne annabi sa yake kusan dukkan hudu ba juma iya wani kawon iya kashe ina muku kashe da kirkire mai sharrin al'amari kirkire eh mai sharrin abu ta sharrin umur ba eh mai sharrin kirkire bid'a kuma yace dukkan kirkiran bata ne dukkan bata makoma gidan wuta don haka mutum yan waya hankali da wasa da bid'a ba karamin halaka bace zaka iske Allah cikin sa Allah dumunu da kuma kana ga cewa kana kan hanyar Allah shi za ai Allah ke magana cewa qul hal tunabbiukum min akhsarin a'mala kuna so Allah ce in ba cikin kaf wasu in ba ku labarin wanzu kai kowa asara aiki suke kowa allazina zalla ta afilatul maut me yasa mun annabi sun suna wannan tan a duniya ake lalace amma shi suke yi suna kan hanya ta kware annabi Allah ce shi ne suke kowa suke kowa bata aiki lalace bata suke kowa bata wal suna aiki na bata ne tan a duniya aiki na banza ne amma suna tsammani suna aiki mai lada na kwarai haka Allah ce shi wasu annabai da wani bayanin sharrin umur mudasatu kuma Allah mana kare da bid'a Allah mana tsari kan bid'a da ba karamar halaka bace ba mutum kai wasa da ita wanda dole ayi wa'azi a wa mutane kashi a ga musu hadarin ta ba karamar lamari bane shi yasa wannan kiriya cikin abin da yake karantawa a hudu bashi duk da nan ai ya kawo wannan cikin abin da yake ne ba shi kama ka wani lafazi mai muhimmancin gaske ai ba haka wani kai yau ne ba wannan ya saka mata wani kuɗa mai muhimmanci a cikin mudu ba ka shaida wannan al'amar kuma da yanda yake yin bayani kan bid'a shi yasa ya ce maka wafi ruwayatul lahu baya ka wannan ruwa ya ce ruwa musulmi wannan ruwa ta imam musulmi shi yasa cewa cikin sai musulmi an kan kuruwa ya bukan lafazin hadisun na imam musulun na maga muhimmancin kullum ka bi sunna ta yi fa'ida hatta wajen karatun ko wajen mukaddama kakkai taka kakka ta ta eh ka bi sunna kun ka huta kai kai za mu ka tare a nan sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya wannan ruwaya makanta imam muslim imam muslim ya kawo ta sai a gaban wannan lafazin sai ka wata ruwaya ta jimad bin sa'laba wannan asali canza abokin manzo Allah iya ana ana jahiliya abu tare da gaban abuci abokin tare ku taso da annabi taso da annabi iya cikin abokan manzo Allah kurciya taso taso da annabi sallama cikin kurciya ta girma ta su girma ana nan ana nan ta ji labari ai wannan tsohon abokin nashi ya ma ci iya nan ana ta ya wakace shi kuma da ma ta bangare guda zama malamin zan boka shi na abokin da ya zo annabi shi aboki ya zama annabi kuma mun boka eh eh haka aka tawakana shi ne ma musulmi ka ruwaya daga sa'id ibn jubair ibn abbas ke bada labarin cewa anna dimazan qadiba makka wa kan ala shunu'a wa kan yarqi min hadhihi ar-rih fa sami'a sufaha min ahli makka yaqulun inna muhammadan majnun ibn abbas ke cewa dimaz ya zo garin makka yadda ta kabila ta shinu'a al'adar shinu'a kabila ta larabawa wa kana yarqi min hadri shi iya maganin aljannu eh iya maganin aljannu daga ta aljannu ga ta iya rukuya iya rukuya lokacin jahiliya to sai yanzu ya samu labarin cewa ibnu abu take cewa sai ga min ayan wata yi yarqi min hadri iya maganin wannan iska ka aljannu iska aljannu ta'arif me yasa ɗan waka ce aljini iska duk ɗaya ne hausa larabci iska me daga iska iska ita ce baka gan zai ga abin da taba sai ka samu wani abu wanda da iska baka ganin ta an gwada abu abin da taba ne ka gan shi ta ɗaga shi ko ta kaɗa shi sai gan shi wani baka ganin ta wanda ganin aljini shi ma shi da suka kira aljini da arziki don bai ganuwa amma daga tarihi shi eh mutum ya bige bige ya rawo ana da tasirin alkali kuma ba ganin shi sai suka ce wanda ya hausa iska su ma laraba ta suke iska to shi an shi wannan jama'a ta ji labarin an ce a maka a maka ana cewa ai da yazo maka ai ana ce ai wannan muhammadu majnun ma ku ci shi kuma zo iya magana iska ga abokin shi ya ya taba ya taba magana shi ne sai jama'a yake cewa لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفي على يدي إن هذا الجمل هنا باو الله إن هذا الله باش لا يأمنا ما أبوكي يا هذا كنا أنا كمان لا يأمنا ما أبوكي زي أنا ما قلني كنا كمان لا يأمنش فلقيه سك الجمل أنا وسلم سلمة فقالت يا محمد إني ألقي من هذه الريح يا محمد إنا ما قلنا من سكوتي إنا ما قلنا سكوتي إنا ما قلنا الجنة إنا ما قلنا الجنة wa inna Allah ya shiri ala ya zai masha Allah ya wakar da mutane a hannuna abin da ya suka ga tsakar da kai wata mu shakan kurashawa sun san Allah sai imani da Allah illa kurin matsalar shirka gama Allah da wani sun san Allah sun girma Allah su kurin suna gaba abin Allah kai tsaye ne ta mu zauna kuma kan gaskiya ki iyaye wa Allah ya warkar da wannan ya warkar da kai a hannuna a gaskiya girma Allah eh iyaye wa Allah ya warkar da kai a hannuna yace annabi fa halak kana so a maka aiki ita ba Allah kana so a maka aiki fa halak kana so a maka a maka rukunin rukuya a maka magani manzala ya tsaye shi da gaske ki da gaske ki ba sabai ki sai manzala ya tashi kusa har mukaddama ta hudu ba yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كون مكان كذا النبي وانا كذا كلمه يذكر أعيد على كلماتك هؤلاء يا رسول الله مدام مدام مدام مدام مدام مدام وما بايع رجال كلمة تكامش أعيد على مدام أعيد على كلماتك مدام كلمة مدام مدام حكي صدق مني فأعادهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعادهن عليه الرمى ثلاث مرات النبي يميدع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يدسوا هي جيت ما sai ya ce laƙar sami'utu ƙaunar kahan wa ƙaunar sahar wa ƙaunar shu'ara fama sami'utu misal kalimati ka haula wa laƙar balagar na'usar bahar ya ce ni ɗan ya duniya ya san yawo ƙwararre ne ya san zaman duniya ya ce ni na ji maganganun bokaye na ji maganganun matsawa na ji maganganun mawaƙa in ji magana ce wanda sun kwata jona ka san ba abokanci da wata yadda yadda yadda ba abokanci wa waya yadda abokanci ɗan yabo kayi wayo na kawai mutum wani abokai mutum ba kawai da walki iya wari ba kai kai wayo ya ma wayo ba san mutum sun masu kasar suna yawo a tafisi na kawai na wayan kawai ne da walki da komai iya wari ma kaɗan mara yadda maka wayo cikin ka ya san da wani zuke wallahi su ba muna zuwa mata na ka ba abokanci da wayo da wata yadda yadda duk buka yar wayo Allah ka sunkanci waye ba su na maka labarin wannan dan dan dubo ba wanda ce mana yar buka mana Iliyas sai labarin maganin kofi kurin mun karanta halin mutane ne dan duba ne mun sai mun rance a kafa sai aka mun gado amfani aka bani yake ina magana kan duwa yace la yunna mala Iliyas wallahi kai baka san wani abu ne mun mun sai ilimin ilimin hali mun karanta ilimin mutane ne kai ilimin addini kai da na'u ita kuma kai ma ce ita kuma kai ma biyan ka ake sheta da kai ma kai da kai ma biyan ka ake da ka tayi maka kai karatu a biyan ka kai wace wannan neman neman masa wai kai ma da kai masa kin ayyan ma kai haka ne kudi muke samu kun ba wata haka ka ba kanka wahala ba watawa su san ga mana su san ga mana da amma ina maka roƙon Allah kaka sa wani abu a gidan radio yace wallahi yace banni ba mu ganin komai maganin komi ya ce kawai mun karci mutane da zanga maka da farko mace a daren na abokanci na wara duba ya ce na ta yi jawon makaranta ina jawon makaranta na garfi kai na ya zara ina wata bayan gari ina kuta banza an mutum ya ci ya tare da ya zara ya zara banza duk mutum ya kashe na yi sai kai ina kuta banza ya ce na kuta bayan gari ina kuta banza zama na kai na zari sai wasu san su ya bace da suka zo na sai suka bi ta kaina hasan wuce to wannan iya duwa ya kasa mana wani kafara mai tsala kunya to kashe ka kana yi kaiya kashe kana yi kuwa sai ga gano su kullun sun gai da shi ke zuwa mu yace na kurta na kurta na kurta dan ce ku yi nan kullun ku tsara sai ku yace wallahi ina daga sun da sa hannu ina daga sun da kuma tsara a duk gambaje ko da wani ka dai ko sun samu sa hannu sai aka ban kudi yace to abun haka gida ya ce wallahi ya ce daga nan na ce daga jami'a shiga bugaji na shiga duba ya ce munkanta halin mutane ne ya ce bane mata ya ce in kan zo ta baka hira a hira ke mata a hira ke mata za ka wani mutarata kuma kuma daga baya kai baka labarin sai ya zaka labura kamar ka sai sai kuma ce a cikin hira da mutum mutum ga mutarata ya mutu daga baya muna mai mata mata abin tauri ta mun karanta halin mutane ne kura ko ilimin addini ko da nahawu mun ilimin ilimin halici kenan boka ya tilwara eh a takaice dai ba haka yawan ba Allah kenan jama'a wasu gani kullun da kullun da bara ce ta hikima ce kullun muke da ta sana mun ita mutane su wayo sai yace ni naji maganganun bokaye naji maganganun matsawa naji maganganun waka fa ma sabiutu misal kalimatuka haula sun taba jin irin wannan kan ina kama ki to ji amma magana da annabi wannan yonin annabi wannan jerin mana kalamun sai bi taba jin wannan kalamun ba ya ce walƙar balagar na usar bar wannan kalmi naka sun kai zirin tuku ma'ana sun kai iyaka sun kai zirin tuku a nan gajin wannan kuna ce hati ya daga bayan kalmi salam ya ko hannun kafin baya kurin ya gari annan ba maguci bane ba ba waka ya kare mawaka ya kare mawaka wani ɗaya ce ya ce kullum ya kwarar maka baya a nan yi mu baya ka gani wannan kurin mukaddama ce kurin ta buɗe karatu kurin ba kai bukatun ba kurin mukaddama ce kurin ya ba jajjan ma ya musulunta na kurin ta tsaya kai mukaddama ta sunna kuka wuta da wala to na kenan ruwa musulunci duka yanzu dai muna maganar cewa wannan shine mukaddama ta annabi sallama kaga wannan arba hudu bace ba wajin ba bace ko mun ga magashin manzo Allah ya fara bayani da kenan shi ake cewa wasu suna kama ganu su suna so su kawo ture maganar ba dole bace ne ayyukan mukaddama sun hada kullum hada kullum hada ita annabi ya yi ta mafi wurare to suna su suna kama adawar abin su cewa suna neman kamun ganu to in ma ne annabi ba ko da kanta bane annabi wace yake yi sai ka tawo da annabi ba kai ba ko da ba a wannan dalilin wannan neman sturi ya ce ba dole bane ba sai suka neman bata abin gaba da ma sai suna sukan wani wani wani wani hutun haja suna sukan ta ba ruwa ne ingantattu amma musulun amma sa'i da ruwa ingantattu sun tabbatar da ruwa ku su kuma bangaren gargajiya wani hasamar masu na kuma sai karin wannan abin sun zai ce magana ka a ce ya ita to wajen ka ce zai ita ya kawo suna neman turi abin gaba neman turi abin gaba da ba ce dole ba wajibi ce ba man sarrafa ita kuma kayan sunna an kai ta kuma tana ma'ana gaskiya tana ma'ana ko a rubuce ba ce dole bane ba ni za ka kana kana jayayya ka amma ka tabbatar da sunna to in ba ce dole bane to za ka so za ka soke abin kai za ka wasu ba kai ka taka ko kuma ta ta taka ce ne wata malam wani to don mun zalage mu da dawa idan amma ce wajibi wajibi ce ma to gaskiya mutum ya buɗe mukaddama buɗe kasuwar addu'a da wannan karatun sunna shine na mai a'ala shine kuma mai lada kai ka buɗe karatu da shi duk da ba ce dole bane ba kai shi tai amma dai iya da muhimmancin gaskiya kenan wannan shi ne magana su kuma ɓangaren 'yan bida suna su kama cewa kulubirarin kulubirarin dalala kula da bin dalala haɗu muguna ba muke ne ba ba wadda na makaddama mu da mu mu tura su ta muke wani su ne kamar da mu tura su ta muke kullum hudu kullum wuta sai kullum wuta ma da ita ce wuta da wai wasu da mutum wuta wannan nasar ba magana wace ba ta ra'ayi wani zo na zamanin an zai rubuta karatu ita dukkan bida bata dukkan bata a wuta haka bane ba sunna ta manzo Allah ke wani muqaddama ta injin harkar ke ba wani mutum ƙara ba sai na ƙara don kun ga tuwa mutane wutar ne ba kuma ta wani ba ba ta wani ba ta dukkan bid'a kullu bid'a da ta kullu bid'a ta dalala kuma kullu bid'a ta finna kowace bid'a ya ce bata dukkan bata a wuta ko mutane sun minta wajen rigima kai kace suna ce ba bid'a take ba suna ce an soke ka suna kace kai baka bid'a suna ce ko mutane musu gaskiya ba sai ya ce dan gaskiya da bid'a suna hada mu kamun da mu misalin sa'a muna cikin kasuwa wani ko molijiku mu suna ce wani wani dawo mai ko wani ma ce ma Allah ya yi subhanallah so yanzu an aka yi wani ce ana ce ana suka zuwa ce bida a yi an ce bida da bata ce bata a wuta to kada ka suna ce bida da rigima a ba da kai miki ba ko wuta ba ka tun ɗan zamu tun bida a nafsa dukkan bida a bata dukkan bata a gidan wuta to kai ba ya ba kuma ka ba ka ce da kai kenan akwai tsara kenan wace ka kare da mutum da kashi ke baka hujja in dai suna jikuki bin da mu eh shi annabi sai bata bid'a har ka suna ce nake to suna ta bayan suna gaba kai sun kare suna wannan dan kullun sai kuma kullun magana mutum ya amince ya rida abin da yake shi wallahi wallahi ko kana ce ma ina da bid'a ne aka ga kai wannan ko aka ga kai wannan yana da sai ta kai ba wani ta bid'a da kuma ila kawuni ne da dike ne san ba dike ba kada ka mutane kawai ne an kuma ji an musulmi ka ce ma musulmi mummuni bi imani kawai ne ya zama ya zama muni ya kawai ka ce mai imani na kan gane kullum maganar mutum ba ta bace ba kai ne kai ne mutum ka kura kullum mutum sa abin da yake kai shi eh idan mutum ya kan kafurci ko ka ce mummuni mai imani ƙarya ce ya kawai shi idan mutum ya kan sunna ka ce mutum dan bid'a ya kan sunna shi idan iya bida ka ce ahli sunna ƙarya ce dan bida shi ne kun mutun da magana mutun da kun ke mutun kun sa abin da kun kai da kai da abu kasan abin kike kun akan me kike kun saka bakan to hala sai yanzu kenan hadisi na gaba yace wa fi ruwayatin lahu wata ruwaya tawa muslim ai wata ruwaya da ta ruwa muslim ko yace wata ruwaya ta muslim sai yake cewa كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له cikin abin da ke gode kudu ba nan sai sanama a ranar juma'a iya godiya ga Allah ya ba Allah kuma bayan ya godiya ya ba Allah iya daga murya a cikin abin da karantawa ya ce man yahdi Allah fala mudilla la duk wanda Allah ya shirye da shi ba mai batar da shi man yudlil fala hadiya la duk wanda Allah ya batar ba mai shirye da shi wadin nasai arwa imam nasai da ya kafir da dalala ya ce wa kullu zatul finna dukkan bid'a da ce bata ce ta kuma dukkan bata a wuta ne kaji tushen abu sai wa an ammar bin yasir radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول إن طول ثلاث الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم أمر منها سكيتشوا يأتي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsawon sallar mutum tsawaita sallah da gajarta hudu ba ma'illa da muke alama ce iya ya fahimci addini ya gajarta tsawaita sallah ya gajarta hudu ba alama ce ta tsanin addini don wa'anan ya za mu gano wannan magana ya ka maka ruwaya a gaba kasar irin hutuba da ake cewa gajerar ce وأن أم هشام بنت حارثة بن نعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس كيف من يكرتها كم كم شيء يكرتها ba ka san kuma ba da ko bayan lokacin abin da kana baya gaba da ka tsaka har take cewa ne a nan ma har da sura ita umman sham ta ce akan minbar ta hadisi sura kaf da annabi ne ke wa karanta ta a cikin rubuci akan minbar haka ne haka cikin dan da ruwan zuwa na rawa kare minti biyu a watsi a ga abin da ke karantawa ta gani kuma he ka maka kuma ita sallah abin da ke karanta a gaba ga gane wajen sallah kanta idan ka dauko wannan abin da yake karantawa a sannan ka gari za ka hudu ba ba irin wani karamai kada so karama ce wani kullum a gaggawa wuta da gaggawa ba ma'ana kuma a watsi balle mu zama matsala ma'ana bayan hudu ba magana fasara shi da matsala shi ce ka tsawo ta hudu ba ta tsawo amma mun da gangare ya ta tsawo da yawa amma tsawo ta ta wannan fasara take fasara ba me yasa an wasu sabon mutane da ya an yi larabcin an kare a yi hausa inda gama za a yi tsarar imsar da ke wa'azi inda ake wa'azi a je unguwa a je aya fasa hadi a wa'azi da aka haka bata bata mun tsawo dewa to sai an zo an zama na musamman na larabci to ko a zo a zaman hausa ko ingilishi ko larabci ko barbanci ko zabarmanci shi ta kama tsala shi ta kawo abin da kara tsawo karkashin haka shi na kama ku misali lajin da'i masu saudiya ta abin fatawa an yi zama a kan shugabancin bimba da rahimahullah kan wannan mas'ala ta yin hudu ba da wani harshe ba larabci ba asalin fatawa ta fito daga indiya a da musulmi musulmi da suna da yawa sai musulmin nigeria har nan ta kai za kai musulmi suke indiya sun yi nigeria har nan ta ba musulmi ta ba wallahi ta zama tambaye ke wani musulmi a indiya sun yi miliyan da biyu kasa ce mai wajen miliyar guda miliyar guda indiya sau da miliyar guda miliyan guda da wani ɗaruruwa na mileka za ta mai kamar wata tana kun san da min za a ce ana duka alamun zan zai wuce tana da su mai a tana akwai doka ta aiwa inda ya babu mun yi da wani musulmi a indiya a saudiya a makka a harami in wani hira ce ce mu duka alamun za mu za mu mu tana mai sai mu a ce mu kasan babu doka ta aiwa amma ta da mu ka zama mu daga mu da ta zama ne mu haka take tayya to mu a can kowa yake abin da yake so kuma ta da doka aiwa daya ce an ga ta biyu saka ce sai gaba yanzu abin me za ka ce ba ba ruwan gwamnati da shi wannan nabi sai yanzu abin ya fara damu sun fara dan barin dama ai kina ka kace ne musulmi a inda suna da yawan gaske ko musulunci a India ya riga ya riga zuwa ya riga zuwa inda kai zo Nijar kai zo Nijar din India kai zo musulunci da India da jimawa duk sabbin da zaka suke musulunci India ba yan baya ba sabbin da jihadi suke suka shiga India suka shiga Rasha suka shiga China kawai kawai daular islamiyya suke daula suka yi ba a bada kurin mu je mu dawo bane ba gaba ne ko abin to har yanzu sun iya nan har yanzu sun iya nan da gidje shi illa kurin an hinsa yawa ne to kenan musulmi indiya inda sun rashi haka zo wajen abu su a can ba wani zuma larabcin kurin ma zai yi bayani da hausa yan garin da aya da duka gaba daya haka su yi rubutu yau suka zo suka ce a su gaskiya wani abu akwai matsala yanzu a ba larabci shi ne rigima ta kawo aka halar saudiya a yi fatawa kan matsala zama da aka yi na malamai aka tattara kan wannan fatawa ta wannan mutanen da aka shi wutar rigima da masu cewa dole sai da larus da masu cewa a yi da hausa yan garin a yi wa'azi ne sai aka yi ƙarshen abin da aka yi kula sakin magana cewa abin da ya kamata an an zo mai hudu ba ya ji ayoyin ƙur'ani yin da larabci da hadisan ya ja su misali bayanin su a mutane sai jawo ayoyin inda suka zo ya ja da sanin suka zo kuma yin sauran bayanai yawa mutanen bayanin da harshen su suka ce haka ma wai ba dole bane dan dai a saba mutane jin qur'ani yanda yake a saba mutane jin larabcin na qur'ani ma da sab shine kurum ba dan mutai ba kaga ke shi muke ayo muke mu anan muke fasara to su suka ga cewa duka ma ana yi hudu ba gaba daya ma ba da larabcin gaba daya kuma ta yi hudu ba yanda kasa ana zuwa ayi wa'azi shi wanda ka kare magana wai farko sunna da rutu muna fasara da suke cikin al-sunna wasu ce gaba ayi to ai bid'a ce annabi fasara ba ta to fasara ba ko sai ko wata wa'azin guwa guwa kuna yin hausa da annabi ya zaba ba annabi ya fasara ba wa'azi ba to ku unguwa kuna wa'azi kuna da aya Allah ya kuna jam kuna fasaji an kuka ce ba hudu ba to ko wata wa'azi kai ce unguwa ku bi da ta aya qur'ani Allah ma ja qur'ani ja hadisi ba haka jam haka kamata yi in ji cewa hudu ba fasa hudu ba bid'a ce to ya wata wa'azi a ja qur'ani a fasa ya ba ya je kullum Allah ma ja aya in ja hadisi assalamu alaikum dala yayi to da haka sun mai ce ba musala da wani amfa za su yi larabci haka ne misalin shi to wa kawai wa kawai ka jama aya wa jama hadisi wannan kada ce ta haka ce da gaskiyar magana yin ka'ida ce a gaya mutane wannan qur'ani da hadisin cin don hudu ba wani bayani ne jima'i samtar jama'ar juma'a wani bayani ta fatakarwa don zan ɗaya larabci a cikin mutum ɗari zai samu ɗaya ko biyu masu larabci da mashi laraba ma laraba ma musulun fusa laraba na mace yau musulun fusa larabcin fusa man yawa ba kwanke fusa ba kenan da haka gaskiya magana a yau kan mu ɗauki matsala ce wai fasara hudu ba a ƙololuwa wahala da ake sha kullum a yi fasara shi ne faɗa wahala ma wahala ce don wahala ce inda Allah kawai a hausa ƙari ya ba sun ba ƙari amma ba za a inkara mu ba ba fasara ba kuna zuwa lamta watsi kaga bai dace ba haka a tuba wata matsala ko daya a ja qur'ani illa dadin muhimmancin magana kan qur'ani larabci ko kuma da larabci dan za a gari aka ta girma aka samu larabawa aka zo kuma su dan ta kuma duk harshen da yazo ba hullar da dini ba barbare ne ba duk haka da ko shi larabci wani harshe ne a da mutunci wannan yin larabcin iyaka da ko da mutum zai iya shirarin kuma shi ma ya zo ya karo nawo shi muhimmancin za a ɗauka a yanzu na yin ta larabcin don duniya ta girma kuma aka samu game-game kabilu daban-daban amma aka larabcin ya gama kowa da kowa wanda suke gama mai majorite sai a yi da harshen su na ma kai ma ta zakwata libar a za a hudu ba da larabci a yi amfarsa a yi a jula jula har uku suke ta kukur ɓangare abu allah ta mu a takaice dai babu wani matsala kuma kenan wannan ruwa da makaranta tsawai ta sallan mutum da gajar ta hudu ba alama ce ta fi shi ta fahimtar kenan rashin dogon hudu ba duk da kenan duk aka yi da abin ka tsawai ta abin yadda zai huce gaya sai a hudu ba awa guda awa kasa abin akwai matsala wannan ruwa musulmi wannan mata musulunci ta umu hisham bint harisa bin uman radiyallahu anha tace ما أخذت قاف بنتوكي بس سورة القاف أنا بهذا الكتاب أبرق المجيد إلا ألف سنة زمان هيك حشم الألم هنا هاد هيك حشم أنا سنة زمان إيه حشم الألم نكية القاف يقرأوا كل جمعة على المنبر إيه كان تتذكر الجمعة كمنبري إذا خطب الناس أنت في الجمعة إيه كان ترى القاف كده رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة في صحيحين مرفوعا wannan abin da yake ruwayar cewa manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce man takallama juma'a dun wanda yayi magana a ranar juma'a wal imam ya khutub liman yana huduba fa huwa kal huwa kamar tal himar hamid asfara yana kusan misalin jaki iya dauke da talattawai kace ga ta malam me Allah ya ce me annabi ya ce zali jaki na dauke da tawai tare da tawai abin ya mai dole da tawai sai a fana komi da misalin wanda zai magana a ranar juma'a ne don ka zo wurin da mai mahimmancin an yi kira ka zo ka shirya hudu ba ka ji ka yi sallah kuma ka zo kana shira sai ce wanda zai kola mai ce mashi ma an ishuru ishuru shi ma na sarar juma'a shi bai da juma'a imam alkanar ruwaya da sanadin da ba shi da lahi ya ce illa isnadin yana da illa kuma albani rahimahullah ya ta gaskiya hadisin da hanyoyin da yazo mawqufun ma da ake cewa yazo ba marfu'i ba bai iba da kanhi ga marfu'in a ce annabi ya wani magana amma akwai ma'anar hadisin a cikin sahih muslim hadisin min hadisin bayyanar da magana a juma'a lagauci lagauci ba a san magana a ran juma'a ana ana hudu ba yi kuma bai sananne an hana magana haramta magana a cikin a cikin hudu ba haramu wani ba magana kai ba da ba kai kuma akwai wata cikin bukari da take bayanin wannan mas'ala ta dan ga lafazin inda yake so ya kawo na zaɓa su da sahibaka an sit ya bari juma wani mamma ya kadu faɗar lagauta an ka ce ma abokin zamanka ishiru iya hira kai kai mada ishiru kai ba magana kai ma gashi da layi kai ma kai lagau duka gudaya ka kuɗa to nan shi ce maganar ta masa'alar magana ko lagau in dai za ka ma wani magana ana ishara ko haka amma magana da baki babu ko da ko da magana alheri ce misali wasu kisa ta tabbata tsakanin Ubay bin Ka'ab da ina ga Abu Dharr kutumin dare cikin ɗaya na nawa cikin biyu ba matsala da kansu cikin ɗayan biyu suna ran juma'a na ga Abu Dharr da mun tsaye Abu Dharr da suna juma'a na bai hudu ba annabi sai ya wata aya sai Abu Darda sai ce ma Ubay wannan sura akan mai ta sauko ko shi sauko sai bai tambaya kan ayar da aka ranta sai ubai ya kyale shi ya kawo da kai shi yadda aka ƙari sallah ita yau ba ka da juma'a ba ma da kauta bakin yau bakin rabanka bakin hirarka ba ka da juma'a ije ba da juma'a ce ba ka da juma'a ƙoran bakin rabanka ce hirar da ke tsirwa ba ka da juma'a yau abu da zai ya rasu da kaji wani abin da ya kuka yace kaji kaji abin da aka yi kuna tambaya ce kuna mishi wa za ka kaza annabi ce sadaka ubay ubay ya gaske ya baka da juma'a kuna ta fata to kaga anan shi to me za ta barba ka juma'a sannan za ka saki a lada da ake bada baka da shi yana mutum ta baka da baka da a ladan baka da shi ai mu tana fadala har kafara ake bada an kasar da juwa zuwa tushen azawa na ma kafara kwarakwarai ko na kwana bakwai har har karin kwana guda ko ko ta karin kwana kwana uku karin kwana uku kun ce kace na'am a cikin na gurgure cikin na'am akwai gurgure ba ba kwana ɗaya ba kwana uku ne an ce ai magana ce ba an ce ana ishara ana ishara magana ce ba yi kana yi haka kana haka don haka ji cikin to manyan masu aiki ma an zai mai zuwa nuna ce malaku ajiyar malaku masu mutar juma annabi ce daga limin ya shigo tsaje daga su ma zo zama sai su shudu ba kuma kai shi tsakai kan zuka gaskiya ana mai to malamai ka san wasu malamai da suna ta an gajin an ayyala alamai yau ni ne ni dai a karkara ban wata hujja ba ana ana ai ana hudu ba an akwai darura wannan amma in dai ba su darura da sabon gaba damar hamaka magana da suka matsa to a samu yara kanana zuwa ta wasu ba akwai yara masu kanana suna iya gyara su suna iya gyara injinan ko kaza suna yi to wani shi cikin sabani duk da ruwan mai kai ba kuma sai ba ta yi ba ko kai lai ko wani wani malami ya ce magana iya yi to bisa ka da cikin wani rikicin damu wuta a samun ya gaji a shirin ƙaranar zuwa mutuwa na bata wuta ba sallama da bata wuta ba ɗaya ba a nigeria su suka shirin injina ina malam ina ina a shi kanan ba eh ta kama sai magana amma gaskiya ni dai na ga magana ana kudu ba kana garin inji Allah alamu sai wannan hukun kasu muke ba ta fice har su yake bai bige ba shi ne kaji abin da aka ce kurin shi wannan kaji kurin tambaya ce wai tambaya ce mashi wannan sura shi zama ko ita bakar juwa kurin ma tambaya ce wa aya ta ko kuma annabi ce ubayya gaskiya mutum ce tawili shi zani kenan magana ta kai ce an ana hudu ba kurin ka yi shuru wajen gashi ai ana magana hatta mas'alar kamera ana an ana an ana an ana yin hudu ba kuma malami masu ganin cewa ai ba magana ba ce ba kai da wani wani aiki ne ya da alaƙa da su ce to gaskiyar magana ko shi a ta su bi masu yin magana ko magana kamera idan har akwai mahuta wanda za a ajiye wannan kamera ke tun tana tsayawa ko tana yin tsayawa ba tare da kazo kayan motsi wata manka sai ga zaman ka ko shi kenan ko ita kanta da kuma ga ganin tunda ba ce ka magana ba kai magana ba kuma dokin yana zaman tana daban to duk da akwai wani kofar amma abin da yake tunda ita wannan kamera tana iya ta doka ko ba kai matsa ta ba ka bar ta ka zamana ka ji hudu ba kai ma an tsaya ka juya an koma ka zanna kai ma shi kenan ka wuta da cikin abu a kullum wa abu da abin da yake da rigima kan sa kanka ya dole suna hudu ba a a kamun mai kuro ina da mini ta gani masu da kuro kun ba wani kaddara kaddara na ɗan hudu ba sai waɗi yana fa'ida kamun kuro wani abin da ba su ɗaƙa aiki an yi ba kuma kuro an jita kuma mukan ba magana bai ba magana bai shi ne aka cewa kuma a cikin hudu ba magana ɗaya halaka ne wanda yake ji liman karkar da liman liman sha liman kaza ba na hibar kamar halaka ne a yi magana da liman halaka ne liman yi magana da wani misali ana fara abu sananne wa halakon musulun annabi na hudu ba rujuma ko na ce ya rasulallah halakar mal halakar mal da ake ne ta makamakon ayyar annabi hudu ba yi bayani yi bayani annabi kun tsaya da ku haka rusa tibu da ku a baya da magana ba haka wani yanzu daga hudu ba zai tashi ta kamun bari ita ya ce tare shi ya ce ya tambaya ta tambaya da wani jari ya zukan addini shi annabi ya zama kumbarin iya kamun bari ya ta so tunkare shi a ran juma'a ya zama a annaba gaban shi su kare da kai ko mutuka da shi haka annabi zama iya iya hudu ba ya ga sulat ya zama ya shigo sulat ka sallah zama na gaba ko kenan liman yana iya magana da wani ana yi musu magana tsakaninku ne mamu ba'i kun mi kuro ko an tsara hudu wale mai ba amin nami to shi ta mini kin addu'a amin to amin amin da ya yi cikin amin kan addu'a ya ta addu'a ce aka yi a sallama na amin ko kuwa ina ne babban wani babu ya ba ya ba ya ba ta ma sallah ko amma amin ana ya sallah ko sai na ana amin amin ba ta zama sallah ah kan kabaro ai aka an ce akwai akwai maganar abin alaji da wani bayan kabara an ce kabara lagau a ce aka lagau a kanu ko lagos aka hannu kuma liman na kama kabara kwanan ko shi gaskiya ne ba ne ba ne magana ba sai aka kabara a cikin yi ba su da wasu da yi gaskiya yin ka kabara ko ba dai amin kan addu'a don amin kamar zaman ya a fila malan ka a da ci amin Allah wa sai ya ce wa an jabir radiyallahu anhu qala dakhala rajulun yawm al-jum'ah wa nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub فقال صليت قال لا قال قم فصل ركعتين متفق عليه wannan ruwaya Imam Bukhari ya rawaito Muslim ya rawaito Jabir ke cewa wani mutum ya shigo ranar Juma'a wani mutum ruwa ta ka bayani sulaka kadabani sulaka sulaka al-Qur'ani sulaka ya shigo annabi yana hudu ba ranar Juma'a sai sulek zai zamna asalin hudu anan kasan kawo zai ya sauke da kawo ka masala sallah ka abi kwara ba asalin sulek zai zamna annabi ce asalin ya sulek ka sallah sulek ya ce la shi ne ta kum aka bayan wannan bayan da mishi ne ta kum masallar ka sallah shi da sallah ka abi kaga anan sai ta su a malikiya suna kawo maganar cewa bai halitta akai aika ayi sallah liman ya hudu ba ra'ayi ne fi'inta ce babu nasu da abin hana ko sahabi hana fa intal wanda wanda Qur'ani sai tabbata wasu to da kuma tura muna ana kana Qur'ani ku shiru ku shiru ku shiru a raza cikin ku wannan ayat ku suka kawo to eh wannan ayat ayat ta Qur'ani annabi ko ya kwanta nan sa kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam shi imamu nawawi ke cewa gaskiyar magana babu wata hujja haka Ibn Hajar bayan tabbata wannan sun hadisai ba wata hujja da wani malami zai kawo maka ce ba ba sallah ana hudu ba wani sai tabbata wata hira ya aje ta geyi dole bayanin wani malami ya aje a geyi ba nace manzo Allah ne aka ce ya ce a tashi dole hira ka kawo ta wata hira shi wanda yayi yawan bisan bizan da ba shi can wanda yace ana ba a yin iya da gangan da ta kawo wani da tattu annabi sallallahu alaihi wasallam sunnah hada mai hayya gamna amma ya mata da a salatu sallar ka sallar sallar yace a cikin tashi ka sallar ka sallar ka sallar ka haka nan ba magana wani wani ra'ayi ne ba wani abu ya tabbata nan wasu da kawo maganar su dai talaka ne akwai wata akwai wata sun da sai da ka magana talaka ne sai maka mishi to sai ban ce wannan an ba mai sa ta salat manzo Allah ya ce gaban gaban magana sai ta yi man ja'a ila masjid yawm al-jum'ah wal imam yakhutub fasil rak'atayn amma bin ya kala salat sai manzo Allah ta gaban nan man ja'a ila masjid kuma ta yawm al-jum'ah kaga juma'a ko kuma ya ƙara bayani wani imam ya khatab ya ka juma'a ya ka huduba amma ta annabi fasal fasal fasal fasal rak'atayn ya salla rak'a biyu kan zama wata ruwa ya salla gajeru kenan bayan wannan sallah ya tafata annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba shi ko sanin qur'ani an zamana ma ya tada dan malami sai sallah ta gaban nan duwan da zo masallaci duwan da zo masallaci a ranar juma'a liman ya huduba kai ya zamana ya salla rak'a biyu ka yi zamna to wani wajen wanda ce maka ba a yi in waye ya malami na daga wata mishi ga nusa ya tabbata daga mazan da Allah ya ko a wajen malamai yan wani shi wani sabai wani mutum tabbata kan annabi ya haka ne ha kenan maganar hana yin nafida limin na hudu ba fa'inta ce zama da mai kuma ta san abin sassan hadisi a aikace annan sallallahu alaihi ya tabbatar da yin sallah raka'a biyu wanda aka hana sallah iliman ya hutu wanda yake masallaci a jamliya na shida shi aka cewa surutu imam ya kawo sallah wato ne maka yanke sallah kai masu na filo ne nan nasan adin ta surutu imam ya kawo sallah wato wani imam tana yanke sallah to shi ne kasan turanci da larabci masu ɗaukar libra a faransai ya ce surutu imam mai daga cewa surutu imam sorti sorti da khuruj kusan an ba kasan wani ɗaukar ɗaukar ɗaukar sorti ya wata ku mai khuruj ya huta to kada mace da ta kama ce wace khuruj mana khuruj kenan ya huto da gida ya shigo masallaci ba huta da ba to yadda ya ta kama kana ya huta ba huta sai ta kare ne huta ana ne mana wannan wannan wannan khuruj shi mana ya huto daga gida ya shigo huto shi liman shine anan ba ba huta ba ya ya ce bane ba kina ta kaishe wanda yake masallaci a zamanin liman ya huto to sallata kare ba nafila amma wanda zawwa ce yake magana zawwa kai masallaci ana da juma'a don an ce karka zamna ya kai sallar raka'a shine kaida ba a zama ko ana hulba ne ya sallar raka'a wannan shi annabi ce amma kana zamna ne dalimin ya wato sallar ta ya ya yake nafila daga ila ka zaman ka ka ji guduba gudu wannan shine na haka nan kan wani baka hada ko bare akan masalata malikiya suna ba abun kware da wani mai iya rike ka ya hana ka ko ta kai lahi ma duka rishin fahimta ce ta daga ina ka samu abun muna fata dan waza gano dai abun kenan ba wani matsala kuma sunna ce kai kayan ka zamana yanzu ne kenan nan hadisin Jabir wa an Jabir radiyallahu anhu qala دخل رجل يوم الجمعة أنا متين يا شكوران الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم النبي يخطب فقال النبي صليت كيف صلى قال لا اتش قوم فصلي ركعتين تعلق يصلى ركعتين متكون روايه كما بخاري كما مسلم كما متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الجمعه سوره الجمعه والمنافقين كاجي ابن كان تاكما iya karanta a ranar juma'a suratul juma'a da munafiqin a sura biyu a zaman biyu wannan ruwa ta musulun walau an nu'man ibn bashir radiyallahu anhu qal wata ruwa ta musulun ne kai ibn abbas daga nu'man ibn bashir nu'man ibn bashir ke cewa ya kasance nu'man bashir ya qara'u fi al-eidain wa fi al-jum'a an annabi sallallahu alaihi wasallam iya karantawa a idi biyu da juma'a sabbisa rabbaka al-a'la wala takal hadith al-ghashiya so da gashiya wannan yadda mutane a yau ba so ɗaya su bi ba an sha tare na anan aka ban jajen liman ya karanta sura Allah ga shi abin ya yi abin wada su Allah wada suke ce wata liman ba Allah Allah ya marga yi wai ga dawo gaje wani kamar kan sai wani abu yayawa yayawa ga mu abin lafiya mutane Allah fada suke yi ba kuma abin sojiya ba kamar nan sojiya da kare a wani man nasiha ya karanta tsan Allah abin ya tsawo da gashiya eh fada suke wannan sannan ne ka ake da halin mutanen ka to zai karanta ina zai karanta da shajin zai to ba ba mutum ba mutum zai kashin ba an dai akan mutum da aure zai sai kuma ga mutum ka kai mutane suka biya mutane shirin mutane ne yo Nigeria ta aure zai masu kawai a ta mutum 30 da yawan kasar talatin ma domin bakin da wani mutum mutum shi kuma sai mata kuma ya kyale shi kuma ya shirme ne wannan wani wata daban da ya daji wannan kwarin ana abu mutane ne kwarin to dibabu na yanayi karanta nora ya haka sai mutanen lokaci ko ba kuwa wata haka ya kakuri suna ce suna ce ba na abin ba na abin da ba a da annabi ke shi kan zai da alaƙi da gashiya kina mutane ta dauka mawai ko abin ya aka wa kaman abin ya tsarin wa abin da siya Allah da siya wa abin da siya faɗa sai wani gaske suke faɗa sai wannan kaga sai ka kiran ba lahi bane ne wata rana yi ha da ba za ku nan gwada kwasu ba da kaje ba kai mutane sai ka biya mutane ha zagi wannan ra'ayi ne ra'ayi ba a biya mutane ra'ayi mutum ne shi ne to a abin da kuma kai limancin wannan ba gari ba har mutanen ka kuma ka taka isa kin eh ka taka isa a taka isa ba a yi halin mutane amma yanzu magana maganar juma'a ka ce mutum mutum da ta yawa to baka tafi bage zai zai to a yi hawa sai larabci a mutum kuma kuma sun zai na kuma kuma an koma shi nan ba ba biye san sace mutane to ina ga lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh